نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المؤمنون الدنيا مضمار تنافس وميدان تسابق قال الله سبحانه وتعالى فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا نعم عباد الله هذه حقيقة لا بد أن تكون واضحة بين ناظر المسلمين الناسح لنفسه حتى لا يفوت الأمر وتكون الندامة الله عز وجل خلق الخلق في هذه الحياة لغاية محددة ومقصود معين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فمن الناس عباد الله من هو منشغل في هذه الحياة بما خلقه الله لأجله ومنهم من شغله في هذه الحياة ما خلق لأجله فإن الله عز وجل خلق هذه الدنيا وما فيها وسخرها لابن آدم لا لينشغل بها عن الله وعما خلقه الله لأجله وإنما خلقها لتكون معونة على طاعة الله وإنما خلقها لتكون معونة على طاعة الله سبحانه وتعالى فلا ضير على عبد الله المؤمن أن يأخذ نسيبه من الدنيا بما لا يكون فيه سلم للدين ولا ضياع للآخرة ولهذا جاء في الدعاء المعثور عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا أيها المسلمون تأملوا رعاكم الله في هذا المقام مقام التسابق والتنافس قول الله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم فإن هؤلاء هم صفوة الخلق وخلاصة الناس والسابقون أي في هذه الدنيا بالطاعة وصنوف العبادات السابقون أيضا في الآخرة على المنازل على وصنوف العبادات السابقون أيضا في الآخرة لعلي المنازل ورفيع الدرجات عباد الله لقد دعا الله عز وجل في آيات عديدة من القرآن إذا إلى هذا التسابق وهذه المنافسة وإلى المسارعة في الخيرات ليفوز الموفق من عباد الله تعالى بثواب الله العظيم وأجره تبارك وتعالى العميم قال الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين هذا عرضها فكيف بطولها عباد الله ثم كأنه قيل ما صفة هؤلاء المتقين الذين لهم هذه الجنات قال سبحانه وتعالى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون ويقول الله سبحانه وتعالى في آية آخر سابقوا إلى مغفرة في آية أخرى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم عباد الله يقول تبارك وتعالى عن يهود ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يسبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويسبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا الحديث أخرجه مسلم وفي رواية بادروا بالأعمال سبعا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فالشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدها وأمر الحديث أخرجه مسلم أيضا عباد الله انظروا إلى همم السحابة ومسارعتهم في الخيرات فحين سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من أصبح منكم سائما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم من تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم من عاد منكم مريضا قال أبو بكر أنا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة أخرجه مسلم وقال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق فوافق ذلك عندي مالا فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما قال فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك يا عمر قلت مثله يا رسول الله وأتى أبو بكر بكل ما عنده من المال فقال يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله فقلت أي فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا أسبقه إلى شيء أبدا الحديث أخرجه الترمذي عباد الله الناس في هذا التسابق بين رجل جد واجتهد ونافس فسبق سبقا بعيدا وبين متباطئ متهالك أضر بنفسه وأوبقها بالمعاصي والذنوب وبين من هو وسط في ذلك مقتصد في طاعة الله وأعماله فلم يصل إلى درجة السابقين ولم يهبط إلى درجة المقصرين وقد ذكر الله جل وعلا هذه الأقسام الثلاثة في قوله سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير النبيين والسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يوانا مسوء البركة إن شاء الله تعالى خطبر متيو ذات تتونا أكن فاستبقوا الخيرات شيني مي رجي رجي مي مرمزة مي سيري أوزن أيكة أيكم الخير أنا ينقاسا أنا ينسيري ana yin rige-rige ‘yan uwa amma a cikin aikata ayyukan alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya samu dace ‘yan uwa na mu sani cewa lallai wannan duniyar da muke rayuwa a cikinta guri ne na tsere fili ne fage ne na guje-guje wajen riga isa inda yake gurin alkhairi ne Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana cewa fastabiqul khairat ku yi marmaza ku yi rige-rige ku yi gaggawa wajen isa inda yake aikin alkhairi ne Allah maɗaukin sarki ce ilallahi marji'ukum jami'a lallai makomarku gaba ɗaya tana ga Allah maɗaukakin sarki lallai abin haka yake ‘yan uwa wannan shine haƙiƙar shine tabbas da babu wani abu bayansa shine abin da yake a fili ƙarara ga dukkanin musulmin da ke kallon abubuwa yadda suke lallai dole ne kowanne ɗaya daga cikinmu ya tashi ya dage iyakacin ƙoƙarinsa da iyawarsa ya ga ya yi tsere ya yi rige-rige don isa zuwa ga inda ake so a isa ita ce aljinar fidausi don kaiwa zuwa ga inda ake so a kai shine samun gafara da rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala tun kafin lokacin da a lokaci zai riga ya ƙurewa mutum ya kasance babu sauran damar da zai iya wannan tseren babu lokacin da zai iya ƙoƙarin riga ɗan uwansa a cikin wannan fage da ake ƙoƙarin kaiwa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki lalle ƴan uwa mu sani cewa wannan duniyar da muke rayuwa a cikin ta Allah maɗaukakin sarki ya ajiye ta ne ya halicce mu a cikin ta domin akwai wata gaya akwai wani hadafi na musamman da Allah maɗaukakin sarki ya halicce mu domin sa shine bauta Allah madaukakin sarki ce wa ma khalaqtu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah yace lallai ban halicci aljan da mutum ba sai dan wata gaya guda daya shine dan simin bauta to daga cikin mutane akwai wanda ya shagaltu ya bada ce shi domin sa shine mai shine bauta masa dukkan inda zaka ganshi ina Allah madaukakin sarki yake so ina Allah ina Allah madaukakin sarki yake so aje can zai je me Allah madaukakin sarki yake so a faɗa shine abin da zai faɗa me Allah madaukakin sarki yake so a taba shi zai taba me Allah madaukakin sarki yake so a ji shi zai ji me Allah madaukakin sarki yake so a gani shi zai gani duk rayuwarsa yana yin ta ne gwargwadon abin da Allah madaukakin sarki ya halicce shi domin sa shine me shine bauta yan uwa ɗaya hannun kuma akwai wanda shi zaka ga ya ba da lokacinsa ne gaba ɗaya yana tsere yana rige-rige wajen aikata ko kuma mai da hankali akan abin da Allah maɗaukakin sarki ya halicci abin ne dominsa wato dukkanin abin da ke cikin duniyar nan uwa gaba ɗaya gaba ɗayansa Allah maɗaukakin sarki ne ya halicce shi domin ka Allah ya halicce shi domina Allah ya halicce shi domin mu gaba ɗaya don ya mana hidima duka mu kuma an halicce mu ne don mu yi Allah bauta saboda haka abu ne guda uku cycle ne abu ne da yake zagayawa shi dukkan abin da muka gani Allah madaukakin sarki ta huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi me jami'an huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an dukkanin abin da ke doron ƙasa Allah madaukakin sarki ta ya halicce shi ne saboda mu da bishiyoyi da ruwa da duwar watsu da abinci da kuɗi da kadara duk wani abin da ka sani wanda kake sai da wanda mutum yake sai da imaninsa saboda shi Allah ya halicce shi ne saboda kai dan ya maka hidima kai kuma sai abin ya zagayo Allah madaukakin sarki ya halicce ka ne dan kai masa bauta haka abin yake wancan ya maka hidima dan ka samu karfi da kuzari da damar da zaka bautata wa Allah madaukakin sarki kai kuma sai ka juya sai ka bauta wa Allah madaukakin sarki to sai aka samu mutane iri biyu daya ya tafi zuwa ga abin da Allah madaukakin sarki ya halicce shi dan shi shine me shine dan bauta iyakacin kokarin sa yana yi shi kuma ɗaya ɓangaren Allah tsare mu Allah kiyaye mu shine wanda ya tafi zuwa ga bauta da hidima zuwa ga abin da Allah maɗaukakin sarki ya halitta abin ne domin sa shi ita ce duniya to haka mutane suke Allah maɗaukakin sarki ya samu a cikin simfi na farko ‘yan uwana masu albarka lallai ne mu sani cewa shi sa annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi a cikin addu'o'insa da yake yi yake cewa Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina wala mablagha ilmina ya ubangiji kada ka bari duniya ta kasance ita ce akbar hammina mafi girman abin da ran yake kwadai ya kai zuwa gare ta tunaninmu duniya in muka tashi duniya abinda muke kallo duniya abinda muke ji duniya abinda ran mu yake raya mana yake darsa mana shine duniya manzon Allah ya ce Allah madaukakin sarki kada ya sa mu kasance haka sallallahu alaihi wa sallam wala ma balaga ilmina kada kuma duniya ta kasance ita ce karshen makurar ilimin mu karshen abinda ilimin yake kaiwa zuwa gare shi duk abinda kake kokari kake bincike kake faɗi tashi a kansa shine ya za ka samu duniya duk tunaninka duk zamanka kai fakare kai shiru abinda kake tunani ya za a yi ka saka wata hanyar da za ka samu duniya ba lahira ba Allah ya ce annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi kada Allah mai da mu haka mutum ya zama bawan duniya kenan annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ta isa abdul dinar ta isa abdul dirham ta isa abdul khamis ta isa wan takas annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ya ci da ya ci da baka yayi tuntube tir da shi bawan duniya bawan kuɗi bawan dinare bawan azurfa bawan riga bawan kaza annabi ya ta lissafawa ba shi da aiki sai ya ga ya za a yi samu duniya wannan ba shi ne abin da Allah maɗaukakin sarki halicci mutum domin sa ba lalle yan uwana masu albarka mu yi la'akari la'akari na nutsuwa mu ga yadda Allah maɗaukakin sarki ya rinka jan hankalinmu a cikin alkur'ani mai girma ya rinka ƙoƙarin jawo tunaninmu mu rinka kallon yadda ya kamata mu rinka rige-rige mu rinka tanafusi mu rinka gaggawa mu rinka rige-rige kana so ka riga ni ina so in riga ka ina so in ɗauka kana so ka ɗauka akan abin da ya shafi lahira ba ina yi ne dan kai ba kai ma ba kana yi dan ni ba a'a kana yi ne dan kaiwa zuwa ga Allah madaukakin sarki amma abin da kake so babu wanda baka so kowa ya riga ka wannan ba laifi bane ni ma abin da nake so ba na so kowa ya riga ni samun yarda Allah maɗaukakin sarki ni ne na farko sannan wani ya biyo bayana wannan ba laifi bane yan uwa shine abin da Allah maɗaukakin sarki ya rinka jan hankalin mu a kansa yan uwa ku kalli suratul waqi'a a farko farkonta Allah subhanahu wataala ya raba mutane gida uku sannan ya koma can karshen ta nan ma ya ƙara maimaita raba mutanen gida uku mutane guda uku da Allah maɗaukakin sarki ya raba sune akwai as-sabiquna as-sabiquna akwai ashabul yamini akwai ashabu shimali Allah ya tsare mu dukkanin waɗannan su ne nau'in mutanen da babu na hudunsu Allah maɗaukin sarki ce wa sabiquna sabiquna da marigaya da wanda suka yi fintinkau da wanda suka wuce gaba da wanda kawai sai dai ƙurarsu ake hangowa sun yi nisa can su ne asabiquna sabiquna yan uwa Allah maɗaukin sarki ce ula'ikal muqarrabuna kun ga irin wannan asabiquna sabiquna wanda duk wani aikin alkhairi idan ya taso su ne a gaba duk wani aiki idan za a yi na bin Allah madaukakin sarki kafin a taya sun yi kafin kai tunanin kama ya kawo sai dai ka je ka tara suna yi irin waɗannan Allah ya ce ula'ikal muqarrabuna su ne makusantana su ne na kusa da Allah madaukakin sarki Allah ya ce fi jannatin na'im suna cikin wasu aljannatai na ni'ima suna cikin wasu aljannatai na ni'ima shi sa babban malamin tafsiri ibnu kafirin Allah madaukakin sarki masa rahama lokacin da ya kawo wannan ayar yayi tabiquna sabiquna wasu malaman suka ce su ne wanda suka fara imani da annabawan Allah wasu suka ce a'a su ne waɗanda kowanne malami ya kawo abin da yake gani ƙarshe ibnu kafirin sai yake cewa amma dai abin da ayar take ɗauka su ne almubadiruna ila fi'lil khairat abin da ayar take nufi su ne wanda suke gaggawa wajen aikata aikin alkhairi a kowane irin fage daga cikin aikin alkhairi yan uwa duk wani aikin alkhairi kada ka bari ka zo a ƙarshe kada ka bari a ka zo a baya kada ka bari sai kasuwa ta gama ci sannan ka zo kai kale wallahi wannan ba ɗabi'a ce ta mutanen kirki ba lallai mutanen kirki as-sabiquna as-sabiquna zaka ga rige suke yi tsere suke yi idan kai baka a idan kai baka bari na wuce ka ba to ni ma ba zan bari ka wuce ni ba wannan shine abinda malaman malamai suka tabbatar shi sa malam yace fa inna haula'i hum safatul khalq kaga irin waɗannan su ne zababbin halittu zababbun bayan Allah madaukakin sarki wa khulasatun nas sune tatattu da Allah madaukakin sarki ya tato su daga cikin mutane ya musu baiwa kuma sune waɗanda suke as-sabiquna fi hadhihi ad-dunya bi ta'ati wa sunufil ibadat sune sun yi fintinkau sun wuce wasunsu a wannan rayuwa ta duniya ta hanyar bin Allah maɗaukakin sarki da kowanne irin nau'i daga cikin nau'in ɗa'a da kowanne simfi daga cikin simfi na ibada sannan a lahira kuma sai kasance su ne as-sabiquna fil akhirati li aliyil manazil wa rafi'id darajat ta hanyar samun madaukakan masaukai da guraren zama wanda yake ya fi na kowa yadda mutum ya fika a duniya bin Allah dan uwa wallahi a lahira ma ya fika ko a wajen Allah madaukakin sarki haka al'amarin yake yadda idan za yi aikin alkhairi idan ka zo sawon gaba shi kake tarawa idan za a yi sadaka shi yake fara ɗauka ya bayar duk wani abin alkhairi sai dai ka gan shi a gabanka to a lahira ma wallahi ba gidan kuɗe ba haka al'amarin yake yan uwa a lahira ma ba gidan kuɗe yake ba yana can sama kana ƙasa kai kuma koda koda ka shiga aljanna kenan Allah maɗaukin sarki ya samu gaba ɗaya amma dai mu sani cewa ko da aljanna yan uwa mataki mataki ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace kowanne bene daga bene na farko zuwa bene na biyu ya kai nisa tsakanin sama da ƙasa yadda idan ka daga kai kake hango sama haka to haka wanda yake ƙasan ka zai rinka hango ka a can sama benaye ne Allah maɗaukin sarki san adadin su saboda haka idan mutum ya fi ka aikin alkhairi a duniya to haka sai ya fi ka samun rabo a lahira gidan ba ɗaya ba ne bip ta can ƙololuwa ta asabi'una sabi'una ce Allah ya samu daga ciki ‘yan uwana masu albarka lallai Allah maɗaukakin sarki kabe da neman da bayani ya yi ta jan hankalinmu game da mu kasance daga cikin masu rige-rige wajen aikata alkhairi mu kasance daga cikin masu gasa wajen kaiwa zuwa ga yardar Allah maɗaukakin sarki Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mana a cikin suratul Ali Imran yace wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqina Allah maɗaukakin sarki yace wasari'u ku yi gaggawa wannan Allah maɗaukakin sarki yake mana bayani yace ku yi gaggawa ku yi rigirge ila magfiratin zuwa ga samun wata irin gafara daga Allah maɗaukakin sarki wa jannatin ku yi rigirge ku yi gaggawa ku yi sauri don samun wata irin aljanna ardu hassama wato al'ardu faɗin wannan aljanna shine sammai da ƙasai ‘yan uwa wannan faɗinta kenan ya kuma tsayinta ya tsayinta yake to kamar mai tambaya ya tambaya suwaye suke dacewa suwaye suke samun irin wannan matsayi na samun aljannatai na samun gida mai wannan yalwar sai Allah madaukakin sarki ce Allah zai yunfiquna fi sarra'i ma'ana in kana so ka san siffar suwaye masu musara'a masu gaggawa wajen aikata aikin alkhairi sai Allah ya kawo wasu daga cikin siffofin su sai ce Allah zai yunfiquna fi sarra'i su ne suke ci da dukiyar su a cikin lokacin yalwa lokacin da suke cikin farin ciki kuma suna da shi sai su dauka su bayar ba sayar ruwa wabbar ra'i idan suna cikin kunci hannu ya dan kabe aljihu ya dan bushe duk da haka ba sa saurara sai sun dauka sun bayar shine fiddar ra'i wal kadhimin al ghaidha kuma su ne masu gimtse fushi ba ba sa yin fushi ba ana bata masa rai su fushi sai dai ba sa yin abin da fushin zai tasiri sai sakura su bawa Allah madaukakin sarki wal afina anin nas masu kuma afuwa ne ga mutane Allah madaukakin sarki ce wallazina idza wallahu yuhibbul muhsinina lallai Allah madaukakin sarki yana son masu kyautatawa Allah ya ce wallazina idza fa'alu fahishatan sune waɗanda idan suka aikata wata alfasha aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kawukan su zakarullaha nan da nan sai su tuna Allah madaukakin sarki walam yaghfiru dhunuba illa Allah su kuma tuno cewa lallai ba mai gafarta zunubi sai Allah madaukakin sarki walam yusiru ala ma fa'aluhum ya'lamuna ba za su doge su dage su ci gaba da aikata abin da suke aikatawa na rashin daidai ba sai su daina daga lokacin kuma su ja layi sai Allah madaukakin sarki ya gafarta musu yan uwa wannan kadan kenan daga cikin siffofin masu musara'a fil khairati haka nan a cikin suratul hadidi Allah madaukakin sarki ya ƙara ce mana sabiqu ila maghfiratin min rabbikum da musabaqa da musara'a din ma'anarsa daya shine rige-rige gaggawa ƙoƙarin kaiwa a karin farko Allah ya ce sabiqu ila magfiratin min rabbikum ku yi rige-rige ku yi gaggawa don kaiwa zuwa ga samun gafara daga ubangijinku wa jannatin arduha ka ardi sama'i wal ardi da kuma samun aljannar da fadinta ya kai fadin sammai da kasai Allah ya ce uiddat wa rusulihi suka imani da manzannin Allah Allah ce zalika fadlullahi yu'tihi man yasha' lalle wannan falala ce daga Allah madaukakin sarki da ke ba da ita ga wanda ya ga dama wallahu dhul fadlil azim lalle Allah madaukakin sarki ma abucin falala ne kuma mai girma yan uwa mu sani cewa mafiya lalacewar mutane daga cikin mutanen da Allah madaukakin sarki ya ajiye a doron ƙasa sune yahudawa mafiya taɓarɓarewar mutane daga cikin mutane sune yahudawa su ne mutanen da Allah maɗaukakin sarki ya tsire musu albarka a kan harshen wasu daga cikin annabawansu su ne mutanen da Allah maɗaukakin sarki ya mai da wasu daga cikin su barirrika da aladu a cikinsu amma duk da wannan lalacewar tasu ‘yan uwa Allah maɗaukakin sarki ya yabo ta jama'a daga cikinsu daga cikin abin da suka yi Allah maɗaukakin sarki ya bai ‘yan uwa akwai musara'a akwai gaggawa wajen aikin alkhairi idan suka ga abin alkhairi ba sa nawa ba sa jira sai an zo an tallata musu zuwa suke su yi shi duk wani abin da zai kusanta su ga Allah madaukakin sarki a karan farko suke yin sa Allah madaukakin sarki ce laisu sawa'a waɗannan mutane ahlul kitabi ba fa dukkanin su iri ɗaya bane ba su tare gaba ɗaya sun zama ɗaya ba shine laisu sawa'a Allah madaukakin sarki ce min ahlul kitabi daga cikin waɗannan mutane ma abuta littafi ummatun qa'ima akwai wata al'umma akwai wata jama'a daga cikin su qa'imatun da suke tsaye a da suke tsaye ya tuluna ayatin lahi suna karanta littafin Allah maɗaukakin sarki na attaura ana Allah ya hum yasjuduna tsawon dare suna masu sujjada suna sallah suna bauta ga Allah maɗaukakin sarki Allah subhanahu wataala ya ce yu'minuna billahi suna yin imani da Allah maɗaukakin sarki wal yawmil akhir suna yin imani da ranar lahira wa ya'muruna bil ma'rufi suna yin umarni da kyakkyawa wa yanhauna 'anil munkar suna yin hani ga mummuna sai Allah maɗaukan sarki ce wa yusari'una fil khairat suna yin gaggawa suna yin rige-rige suna yin tsere don kaiwa zuwa ga duk abin da yake na alkhairi yan uwa wannan abin da suka yahudawa ne duk da lalacewar su Allah maɗaukan sarki ya tsamo su ya yabe su yace mutanen kirki ne da ƙarshe Allah maɗaukan sarki ce wa ulaika minas salihin waɗannan suna suna daga cikin nagartattun bayan Allah maɗaukakin sarki yan uwana masu albarka hadisi ya tabbata daga sahabi Abu Hurairah Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace badiru bil a'mali ku yi gaggawa inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ku yi gaggawa wajen aikata duk aikin da ka san na alkhairi ne zai kusanta ga Allah madaukakin sarki ba a jan kafa yan uwa ba a yin nawa annabi yace ku yi gaggawa fitinan tun kafin fitintunu su bijiro muku tun kafin duniya ta cika da fitintunu kala kala ka qita illailil muzlim irin fitintunin da suke kai ka ce duhun dare ne kai ka ce yanki ne na dare mai duhu lokacin da dare ya shiga daren ma kuma mai duhu sai yadda baka iya ganin abin da ke gabanka to haka irin waɗannan fitintunu suke yadda ka san baka ganin abin da ke gabanka to haka baka iya ganin baka iya gane abin da yake daidai ka aikata shi ka iya gane abin da ke kuskure ka guje shi idan waɗancan fitintunu suka zo annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce idan irin wannan lokacin ya zo zai kasance mutum ya wayi gari a matsayin musulmi ko a matsayin mumini amma kafin yamma ya yarda ya zama kafiri inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗan uwa kun ga wannan akwai matsala a ciki annabi ya ce mutum zai wayi gari a musulmi amma kafin ya yammata ya zama kafiri zai yammata a matsayin musulmi amma kafin safiya ta yi ya zama kafiri annabi ya ce zai sai da addinin sa ya bi'u dinahu bi ardin min ad-dunya zai dauki addinin sa kacokan ya sai da shi don a bashi wani abu na duniya zai iya ba da addininsa ya yi abin da yake ridda ne fita daga addini ne inda zai samu abin duniya annabi ya ce ku yi gaggawa yin aikin alkhairi tun kafin irin wannan lokacin ya zo idan ka aikin alkhairi sai Allah madaukakin sarki ya tsare ka wata ruwayar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace badru bil a'mali ku yi gaggawa wajen aikata ayyukan alkhairi saba'an tun kafin wasu abubuwa guda bakwai su zaki tun kafin zuwan wasu abubuwa guda bakwai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace hal tantaziruna shin akwai abin da kuke jira ne illa faqran munsiyan face talauci mai mantarwa ai ba wani abu mutum yake jira ba kai kokari kai aikin alkhairi tun kafin damar da Allah ya baka ta dukiya Allah madaukakin sarki ya kwace ta ya kasance talaucin da zai mantar da kai kanka ballanta naka iya tunawa da wani ya zo mutum Allah ya tsare mu da talauci haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa shi sa duk wanda Allah ya bashi dama ta dukiya dama ce da Allah ya baka yanzu wallahi baka san gobe ba wallahi baka san jibi ba wallahi baka san gata ba gobe da jibi da gata suna hannun Allah yanzu kake da ita ɗauki ka bayar ka yi abin da ko da yanzu dukiyar ta tafi ba za ka nadama ba za ka ɗaga nuka ce alhamdulillah na gode wa Allah shi ne abin da annabi yake gamana yi gaggawa ba a nawa idan kana da shi kada ka ce sai gobe wannan dukiya ba taka bace wallahi ta Allah ce yanzu in ya ga dama duk yawanci zai tafi da ita ta hanya guda ɗaya wacce ya ga dama annabi tsira da aminci tsara tabbata a ganin shi yace au ginan mutghiyan ko kuma me kuke jira banda ginan wadata mutghiyan mai sanya dagawa idan Allah madaukakin sarki bai baka dukiya ba yi kokari ka bi shi da wannan talaucin naka e wani bashi dukiya kuma bala'i ne akan sa wallahi wani aka bashi dukiya to ya shiga wuta kenan har abada ba zai fita ba to sai Allah madaukakin sarki ya hana shi domin ya samu ya ba Allah sai ka rinka ganin sa a masallaci kullum sai ka rinka ganin sa a duk inda ake wani abu na alkhairi to rashin wadatuwa ne sosai amma lokacin da ya zama kici mai zama abin da ya zama sai kai sati ba gan shi a masallaci ba sai ce yana mitin a waje kaza ya tafi waje kaza da sauransu to shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ko kuma ka samu dukiyar da wadatuwar da za ta sanya ka dagawa innal insana la yatagha samu wadatuwa a hannunsa to yi kokari ka ba Allah madaukakin sarki idan baka da shi yanzu mai yiwa nan gaba zaka samu damar da wallahi aikin da kake yanzu ba zaka iya ba gobe duk wanda yake da dukiya da yawa ka je ka tambaye shi da kafin ya samu dukiyar da yanzu ɗaya suke wajen nutsuwa da bin Allah ɗaya ne ba ɗaya ba ne saboda lissafi ma kaɗai ya ishe shi amsa waya ma kaɗai ya ishe shi amma kai yanzu sai kai awa biyar ba wanda ya kira ka ba sai ka ta salatin annaba ba ka samu dama sallallahu alaihi wa sallam sai ka ta sallar nafila dama ce ka samu shi ba shi da wannan lokacin aw ghinan mutighir annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ce au maraban mufsidan ko kuma wata rashin lafiya mai lalatawa ta lalata maka hankali ta lalata maka gangan jiki yanzu kana da karfi zaka tashi daga gida ka zo masallaci zaka iya tsawa kai awa biyu kana sallah baka gaji ba zaka yi kaza zaka yi kaza akwai wanda yanzu tashi ma zaune ba tashi ma zaune ba zai iya ba yana kwanci idan sallah zai sai dai aka masa kasa ya taimama haka ya buga ta yayi sallar na a kwance shikenan yadda zaka taso ka zo sallar juma'an nan wallahi ba zai iya ba aw maradan mufsidan wani hankalinsa ya fita da lafiyar amma hankalinsa ya fita ba damar yin sallar babu saboda ka yanzu da kake da lafiya yi amfani da dama ka yi gaggawa dan uwa kada ka ce sai an jima duk wani abin da ka san aikin alkhairi ne kada ka ce sai an jima yi shi yanzu yanzu kake da dama annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace aw haraman mufnidan ko kuma tsufa wanda yake karar da mutum idan ma babu rashin lafiyar idan ma babu talaucin idan ma babu wadatar to a kai tsufa ko tsufa zai zo maka mukuni da wanda zai karar da kai yadda kake da karshashi ka tashi kai sallah kai kaza kai kaza yanzu ba za ka iya ba yanzu ba za ka iya ba saboda girma ya zo to tun kafin girma ya zo yi kokari ka mori kuruciyarka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce duk wanda ya saba yin wani aikin alkhairi wani dalili ya zo ya hana shi za a bashi ladan da yake lokacin da yake da lafiya ka saba kiyamar lele in tsufa ya zo ya hana ka za a ci gaba da baka ladan ka amma idan baka yi bafa ba abin da zaka samu annabi sallallahu alaihi wasallam yace au mautan mujhizan idan ma duk wannan ba su zo maka ba to akwai mutuwa ta babu zato ba tsammani eh ba zato ba tsammani yan uwa irin mutuwar da ake yanzu kenan yanzu yanzu nan za ku gama tattaunawa da abin da ku tattauna da shi dinnan shi zai rinka dawo maka na alkhairi ne ko na shari wallahi shi zai rinka dawo maka kuma a da shi za a je abin nishi idan duk ba wannan akwai mutuwa mutuwa ta ta mai mai dukan mutum kawai mutum bai bai yi aure ba sai ya mutu to mutum ya kallon wannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta awi dajjal idan ma duk babu wannan akwai dujal annabi ce fa sharru ghaibun yuntazar shine mafi sharrin wanda baya nan yake a boye amma ake jiran sa saboda daga cikin bala'an da annabawa suka yi ta fadakar da mutanensa akwai dujal annabi ya ce babu wani manzo daga cikin manzannin Allah face sai ya fadakar da mutanensa abin da ya shafi sharrin dujal annabi ya ce idan dujal ya zo a cikinku ina cikinku to ni zan isan muku shi amma idan ya zo bana nan kowa ya ji da kansa yanzu annabi yana nan baya nan idan dujal zai zo kowa ya ji da kansa mutane da yawa za su ba addinin saboda dujal dujal zai kashe mutum kuma ya raya shi zai sa ruwa ta sama zai sa sama ta ruwa ba lokacin ruwan sama ba yan uwa zai sa ƙasa ta tsirar da tsirrai ba lokacin tsirarwarta ba fitina ce ita ma akwai wannan lokacin kai aikin alkhairi tun kafin zuwan dujal da mutum zai rasa imaninsa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce to abu na karshe in babu duk wannan awi sa'ata idan babu wannan akwai tashin alkiyama fasa'atu adaha wa amar annabi ce tashin kiyama yafi komai firgici da rajani da imautar da mutane kuma yafi komai saurin wucewa nan da nan shine amar nan da nan zai wuce wa ma amru sa'ati illa kalamhil basar a huwa aqrab haka annabi haka Allah madaukakin sarki ya faɗa nan da nan kamar kibta wa ido za a tashi kiyama annabi ce lokacin da za a tashi kiyama ba fa wacce za a kowa ya tsaya ba kowa ya tsaya gobe za a tashi kiyama a'a yadda muke a hakan nan haka za a tashi kiyama wani yana kasuwa ya ja yadi ya dau almakashi zai yanka wani yana ofis zai sanin akan takarda wani yana masallaci zai sallah Allah madaukakin sarki zai tabbata da mala'ikan mutuwa ya busa da ya busa kowa zai mutu a yadda yake kowa zai mutu a yadda yake Allah maɗaukakin sarki ya samu cika da imani ‘yan uwana masu albarka mu kalli himmar sahabbai wajen rige-rige wajen aikata aikin alkhairi wajen yadda ba sa bari wani ya wuce musu gaba da an ce kule akan aikin alkhairi da su ce tas ‘yan uwa wata rana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tambayi sahabbansa ya ce a cikin ku yau waye tashi da azumi sahabbai suka shiru sai da abubakar sai da daga ya ce ni ya rasulallah annabi ya ƙara cewa a cikin ku yau waye ya je ya dubo mara lafiya shi dai sayyidina abubakar siddiq Allah ƙara masa ya ƙara daga no ce ni na ya rasulullah na je annabi ya ce waye ya je raka janaza yau waye ya je aka binne gawa da shi shi ne dai ya ƙara daga no ce ni na ya rasulullah annabi ya ce wallahi wannan aikin da kai babu yadda za a yi su haɗu a mutum ɗaya a rana ɗaya face sai ya shiga aljanna ƴan uwa kuwa sayyidina abubakar siddiq tun a duniyar an bashi aljanna amma kwalle yadda yake rige-rige haka ake so yan uwa lokacin da aka ce ka samu to ƙara dagewa ƙara dagewa yan uwa ko ta kissa mai ban mai ban ƙaye ƙwarai da gaske wata rana manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hadisi Imam Tirmidhi ya fitar da shi yace da sabai ku sadaka wani abu ya taso annabi ya kira sabai kamar yadda ya saba yace kowa ya je ya fito ayi sadaka a bayar sai na umar Allah ƙara masa yarda alfaruk ya ce na samu dama insha Allah ta'ala yau sai na wuce sai na abubakar saboda duk abin da za a yi na musulunci sai ya riga ni shi ne a gabana ya ce yau Allah da sana fi shi wallahi ba hasada yake masa ba bakin ciki yake masa ba a so yake shi ma a ce ga wani aikin alkhairin da ya fi shi sai aka yi dace kuma sai na umar yana da wasu kuɗi masu yawa da ya samu saboda haka da ya je gida duk abin da yake da shi ya tattara sai ya raba biyu sai ya ɗauko rabi ya kawo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ga wannan annabi ga dukiya mai yawa irin wannan ya ce annabi ya ce masa ma abaqaita li ahlika ya umar to umar iyali kuma me aka ban musu an tattaro irin wannan dukiya haka sai ce ya rasulullah ai ba matsala na ban masa rabinta akwai irin ta biyu na raba annabi ya masa addu'a ya koma gefe ana can sai ga gogan naku sayyidina abubakar Allah ya kara masa yarda da kaya da dukiya niki niki yana janta niki niki da kyar tana jin sai yana jin ta yazo dire a gaban manzon Allah yana nishi sallallahu alaihi wasallam annabi ya tambaye shi ya abubakar irin wannan duki haka bai kaba wa iyalinka yace na ban musu Allah da manzansa duk duke ya ebo ya kawo duka gaba ɗaya shi ya ebo ya kawo yan uwa daga lokacin sai na Umar ya girgiza kai yace ni ba ni ba gasa da sayyidina Abubakar Siddiq an gama an rufe shafin ya kuwa wannan ba karatu ba ne wallahi karatu ne shi yake nuna maka cewa lalle a duniya akwai wanda ya maka nisa har abada ba za ka kamo shi ba duk bala'in ka duk masifa ka ya wuce ka astaghfirullah duk yadda kake ji duk yadda kake ji ba ka san sa kana jin haushin sa kana kaza ya maka nisa ka hakura ka sallama wa lamarin Allah madaukakin sarki sai Allah ya baka matsayi daidai naka haka Allah yake tsarawa haka Allah yake fifito su akan wasu haka nan kuma idan Allah maɗaukakin sarki ya fifita wani a kanka kada ka yi masa hasara ɗan uwa ka karɓi abin da Allah maɗaukin sarki kai ma kafi wani ba haka bane kai kuma kai da kafi wani kada kai masa yan uwana masu albarka abu na ƙarshe shine lalle mutane kala uku ne daga cikin mutanen da suke musabaka daga cikin mutanen da Allah maɗaukakin sarki ce su aiki kala uku ne akwai wanda yake yin aiki daidai irin nasa tsakanin daidai da rashin daidai wata rana ai daidai wata rana ai rashin daidai gashi nan dai haka da haka akwai wanda kullun za a same shi wajen rige-rige wajen aikata aikin alkhairi sune as-sabiquna kenan daga cikin mutane kuma akwai wanda ya gaza kullun abin da yafi kaiwa zuwa gare shi shine saban Allah da afkawa cikin zinubai to sune Allah madaukakin sarki ya tattara su gaba ɗaya a cikin aya ɗaya yace thumma awrasna alkitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi kun ga na karshe kina Allah mana tsari da shi wa minhum muqtasidun akwai wanda shi tsaka tsakiya ne thumma amanu thumma kafaru wata rana ai alkhairi wata rana kuma abin da yake ba daidai ba haka yake to shi wannan da dama dama sannan kuma Allah Allah madaukakin sarki cewa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah daga cikin mutane akwai wanda shi kuma yayi fintin kau ya wuce gaba wajen aikata aikin alkhairi amma sai Allah ce bi izinillahi da izinin Allah ashe shi ma ba dabararsa bace ba wayansa bane ba karfinsa bane wallahi sai da neman taimakon Allah madaukakin sarki shi sa kullun sai ka rinka neman taimakon Allah madaukakin sarki da dogaro gare shi sai ka kai zuwa ga inda ake so akai sai ka isa zuwa ga inda ake so a isa Allah madaukakin sarki ya samu dace Allahumma izzil islam wal muslimin wa azil ash-shirka wal mushrikin ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم هوزة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله